بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna safiyar asabar ne tara ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan kuma insha Allah ta'ala shine kasset na goma sha biyu cikin jerin je karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi namu mai albarka na al'imamul shari'a ta imamul ajuri wanda har yanzu muna cikin mukaddima ne na wannan karatu ba shiga matani din ba taken karatun shine at-tauhidi addinin annabawa kuma ana jima da sauraron mu ne da ganin cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madarka Cirwar Gaskali Out Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da Albani gina don cin manufofin da awasa da fatan Allah da nufi idan ba manta ba a makon da ya gabata mun ɗauko karatu ne wajen da malam ya gama mana bayani don me ake dangantuwa zuwa ga sunna ko salafiyanci a ce ahlus sunna ko a ce salafi ko ka ce anta sunniyin ko salafiyun me yasa haka maka karkare bayani game da dalilai akan haka din muka zo inda malam ce alkullu yastadillu da tu ahlus sunna ahlus sunna da waɗanda ba ahalus sunna ɗin ba ma duka kowa na kafa hujja ya ce na kafa hujja da ƙur'ani ya jawo ƙur'ani ya ce na kafa hujja da hadisi ya jawo hadisi to abin sai zama ta yaya mutum zai iya tantance mai gaskiya a cikin wannan magana in ya zama kowa dalilan iri ɗaya ne ta yaya zan gane waɗannan daidai ne wannan ba daidai suke ba ta yaya za ka gane cewa ahalus sunna suke kan daidai malaman hadisi suke kan daidai sauran masu da'awar cewa su ma suna kan sunna ne kuma ba daidai suke ba ta za gane bayan kowa yana jawo aya jawo hadisi wannan tambaya ce mai takan muhimmanci ina fata an fahimci wannan abu a katin da gabata mun ba da bayanai game da dalili da ke nuna maka cewa suwaye za a gane masu daidai din daga ciki shine inda malam ya gabata mana karatu cewa su in ka lura ahlus sunna ba su da sha'ani da ya danganci komai sai wannan sunna din wajen tara ita sunna din da fahimta da kuma aiki da ta aikace da haddacewa da karantarwa da karar da rayuwa akai da haka zaka samu ahlus sunna malaman hadisi mutum zai tashi tun yana yaro yana fama da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dama har da Qur'ani wannan normal ce suna karantarwa su kashe kudinsu su kashe rayuwarsu wasu a kama su a kashe wajen kokarin tara sunna da kuma aiki da ita to kaga ba su zama daidai ba da wanda a baki kawai ke faɗa idan an kafa mai hujja da hadisi manzan Allah ran shirin gaba ce idan ya ga wannan aiki da hadisin manzan Allah ya ga wani ya ajiye mu ko ya ɗage wandon shi daidai da sunna ko yana wata sallah ko yana wani abu sai ga izgilanci ke sunna din ba yadda mun ga hadisi hadisan ma ai kamar yan mata ne waye zai iya aure yan mata gaba to ya za a ce kowa ya sunna kun cika zafin addini zai daidai da wancan da yake so ya ga hadisin ya aiki da shi ya karanta ya kashe kudin shi akai da wanda hadisan kuma yana ganin ma matsala ne amma dai na karanta su in ka ga ya kira wani hadisi aiki da shi to saboda wata manufa ce tashi kawai wanda zai na maka suwa ke kai gaskiya Allah sa mu dace wannan muraja ne ga abin da kanta a makon da ya gabata annabi mukaddama malaki cewa fanzur waffaqaka Allahu lil haqq ya ce ya uwa a shafi na 24 ba ya ce can faragraf na ƙarshe ya ce fanzur wa faƙaƙallahu lilhaq ya kai uwa ina maka fatan allah ya datar da kai da gaskiya ka sa ido ka kalla ayyul fariƙai ne a haƙo bi an yin saba ilattiba'i sunna cikin ɓangarorin nan guda biyu wanda ɓangare ne fi cancanta da a danganta shi zuwa ga sunna wastimalul asar da kuma wanne ne fi aiki da sun hadisan manzan Allah alfirqatul ula amin saniya bangare na farko waɗanda su da sunnan ma sai izgilanci kuma su damu su aiki da ta ba su ai kashe kudin su ko su rayu akan wannan har ma a kashe su akai koko wanda zai rayu tun farkon rayuwarsa akan sunna da tarawa da karantawa da aiki da ita da kashe kuɗi da ba da rayuwa don Allah waye zai dace da a danganta zuwa ga wannan sunna din ina fata an fahimci wannan abin to sai malam ce fa idza qadaita baina hadaini biwafir lubbika idan ka iya hukunci tsakanin wayannan mutane guda biyu wanda da'awar a baki ne kawai da wanda aikace ke aiki da ita ina fata an fahimci wannan abin ina ganin za ku yi ai auna abun da abin da ke faru a waƙi ai malamanmu na sunna ko kalla ko da kakkaje ko ina a duniya a nan najeriya ka ɗauka ga dole suka shahara da sunna ɗin za ka samu sun ƙara rayuwarsu a wannan abin ne mu ɗauki kyakkyawan misali da malam albani tun da ya tashi tun yana barewa tun yana ina ne abin da aka san shi da shi kenan wa'annan littafan da yake yawo da su karantawa har da cewa duk inda ya ga mutum ko biro ka zauna zai ce zai ce ka ɗauko littafi a karanta ibin masu mana security a makarantar nan malin cewa bai yadda ka zo security haka kur ka riƙe makami ko kaza kana zara ido ba zo da littafi kana zara idan kana leƙe-leƙe kuma kana bi ana karantawa da kai zai kwashe kuɗin shi ko riga har riga ya sai ya sai littafi saboda duk gasa na wannan samfoti ne je yan wasu abin nan samfoti ne littafin ba wai wannan bane abin nan sannan ga rawar shi da ya kashe ga kuɗi da ya kashe akan wannan hidima da karantar da al'umma mutane da suna jin karatuka na fatan fahimta to ka ɗauki wanda ake cewa malamin hadisi na ƙasa wanda ake ta zuguguta malin sharu sale mai yi mai irinsu da ire-irensu menene suka yi wajen kare sunna ɗin sai dai samun recognition wajen hukumomi da abin nan amma wajen kare suna da yaɗa ta da aiki da zaka san ba daidai ake ba saboda su wancan kaje ka kalle su gaba ɗaya sai ka ga gaba ɗaya suna ta wani ɓangare su kuma su wani ɓangare da ba in an zo ana magana sunan wani aka sanu matashi ya jawo sunonin yana karanta ko yana faɗa ba sai sun san sun amfani da wannan fawa da recognition suka samu a ƙasa sai sun murɗa wannan abin ko kuma su faɗa da wannan ko muzanta wannan mutumi ɗin ina fatan kun fahimci wannan abu to su waye kamata a danganta zuwa ga sunna abakar gubutun da ya tashi sai da ya kanta tun daga arba'una hadisi sai da ya kanta da bukhari da muslim a rayuwarsa a guje ke wannan karatun da gome ke ba fa iyakar karatun bane saboda yana tsaye wajen ya kosa ya karantar da sunna ne a jita mutane ma su saba da ita amma kafin zuwa ɗan malaman namu abinda ake karanta na sunna daga mutar a hadisi nabawiya sai wannan tambihul gafili na asalin tafan suna ɗin bukhari muslim abu dauda timizu na sa'i mutane ba su masar labarinsa ba don ba su taɓa ji wani malin ya zo na yana karantar da su ba sai da su malin muska zo dr abu kukuna gan sai ahmad bamba allah jikin shi rama sai da ya sauke littafan nan kaf ya kwanta yarsa ana mene ana katin sharhu sunna ta imamul bagawi abinda a ƙarar da rayuwa kenan kuma idan ya ga ɗalibi ma yana ƙorin karatu ga yana da matsala zai san inda zai shiga fita ya samu mashi mafita a rayuwa don ya ci gaba karatun sunna in matsalar aljihu shi ne a lokacin wancan sai dai su ansa a hannun mutane da sunan sunna amma ba su ba sunna din ba wannan kuma zai ɗiba ya je wawulo da wahala ya ɗauka ya ba sunna wanne ne za a ga ta zuwa ga sunna wa'ancan ko nan shi shi ne malaki cewa ka za hankalka lura idan allah ce maka iya hukunci tsakanin wa'annan guda biyu da cikakken hankalinka wa sahihu nazarika da kuma ingantaccen wato mahangarka wasaƙi mai fahamika da fahimtarka mai kaifi mai haske falyakun shukuruka lillahi ala hasbi ma araka min alhaq to ka gode ya kasance gode ka ta kasance akan gwargwadon abin da Allah ya nuna maka na gaskiya wa faqaka lisawab kuma da dacewa da Allah ya maka zuwa ga daidai walhamaka min sadad da ilhamar da Allah ya maka zuwa ga abin da yake kan daidai واقتصك به من إسامة الحسن في القول والعمل كغودي الله da abin da yake bance ka da shi na dacewa da kyakkyawa a wajen magana da aiki fa idza kunta kadhalika faqazdatta yaqinan ala yaqin idan ka kasance aka ka ka zama ka karu akan yaqini bisa yaqini wa isabatin ala isaba da dacewa kan dacewa wa min Allah at-ta'yid wa tasdid wa ilham domin daga Allah ke samun ƙarfafawa da datarwa da kuma ilhama wa hasbu ahli sunna kuma shine ya isan ma ahli sunna wa alaytuka tawakkuluhum kuma dogaran su kawai ga shi yake wa minhu ma'unatun kuma taimakon sa daga wajen shi suke samun taimako wa tawfiqim da kuma datarwa wa tasarrufi fatihim da kuma kai komansu bimanni wa fadli da godesa da falalarsa sai mana cewa amimi karami wa daulihi ya ce wannan shi ma duka shi ma malam walidi yana ɗiba daga cikin littafin alhujja fi bayan mahajja na imam al-asbahani an fahimta malam sai ce amma ba a bayan haka fa hada kitabun shari'a wannan littafi na shari'a da za mu kanta fi sunna na cikin wato game da aqida للإمام المحدث أبي بكر محمد ابن الحسين ابن عبد الله الآجري وتما نبب مالمي محمد مالم حديثي أبو بكر وند سنشيني محمد دان حسين دان عبد الله الآجري وند زامو زو كان بياني كان إن شاء الله أو وند زمان مسمى تاريخ الإمام الآجري دين min ayanin karnin rabin hijiri wanda yana ga cin fitattu a karni na hudu na hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama allafa hina ra'ama galaba ala nasi min al ahwa'il mudilla ya rubuta littafin ne lokacin da ya ga abin da ya rinjaye akan mutane na soyisin zukata masu batar da mutane mana dalilin rubuta littafin na ajuri wannan na shari'a shine ajuri ya kalli zamanin da ya ga mutane son zuciya masu batawa ya yawa ya lullube mutane ina fatan fahimta wal ara'il fasida ya ga son zuciya ra'ayi na bannatattun ra'ayi sun yawa wa taqdimiha fil aqidati wal ibadati alal awhayni a zamanin sai ga yadda ake gabatar da son zuciya da tunaninka a kan a wajen aƙida da ibada a kan ƙur'ain da sunna sai ga za a iya kawo magana ga ƙur'ani inda ya dosa ga inda sunna ta dosa amma sai a kawo su falsafa da suwaye da wurin ayoyi sai a mana a wofintar da abin da kwantant ne ke ɗauke da shi ina fatan fahimta bari ta buga misali da abin da kowa ke ganewa annabi ne yake cewa izarul mu'min nisfu saqaini wannan mu'mini zuwa a bashi nisfu saqaini ko ba haka ba na'am hmm? sannan kuma annabi ke cewa wafirul liha ku bar gemun ku wa qasr shawarib hadisi cikin bukhari da muslim duk gasar tabbatattun hadisi to dan aka zo aka karanto da wannan kowa akan to ne zai fanci abin da annabi ke cewa annabi ya ce ku bar gemun ku ku aske ku datsa gashin baki akwai wani bukata wani akwai wani ambiguity a cikin wannan turan wannan larabci wanda ba za a gane ba ne wanda za a ce sai an tali irabi a fili magana take annabi ya ce wanda mumini kar ya wuce idan sawunsa amma an fi so tsaya rabin ƙauri wannan da abu ne a fili yake to amma idan suka zo saboda son zuciya da kawo ra'ayoyi da suke karo da ƙur'ayin da hadisi sai mutum ce maka to ai shi gemu al'ada ce ta lawa ko da ke ya zo a cikin hadisi amma annabi yana magana ne a bisa al'adarsa ta larabawa fala haula wala quwwata illa billah sai mai da abin madadin shari'ar annabi ta zo da shi sai mai da shi mene sai canza mai ana cewa al'ada ce don haka in al'adar larabawa ce ba dole ka yi ba ina fata an fahimci wannan abu sai ce an ka aje dai abu ne mai kyau amma dai an ga dan gyarawa ma saboda kada abin ya zama an ga kyamar musulunci la haula wala quwwata illa billah hurubin da ake wasa da nasoshin kaga yanzu an yi amene an addala an watsi da abin da hadisi ke kuma kawai mu abin da bai ce kawai ƙarya bane abin da kawai rage kenan ina fata mun fahimta wando kuma sai ce to ai sai na abubakar eh saboda abin da yasa a lokacin wane ne abubakar ya ce yana kaza da kaza shikenan kaga ashe kenan tunda ba girman kai bane ka iya bari kenan a ina annabi faɗa haka ga abin da annabi faɗa karara ku yi watsi da ma'anar hadisan manzon Allah kawai da molanka da falsafa da wasu turayi da son zuciya saboda shi yana kyamar ya ɗage wannan da ma shiru in ba zai yi ba ina fatan fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawa kan hadisan hadisai ingantattu cewa kada a yi hoto masu hoto za a sa sai sun hura masu ranar kiyama an hana kai kai ko ka sa a yi maka komai duka da sun tabbata aka wani magana to don aka zo wajen fatoyi wajen karo da wannan sai a ce to ai wannan hotuna ai na zamani da ake magana wancan lokaci ne saboda ai da hannu ake zanawa ko kuma abin nan kaga wanda ya zana da hannu ya sha bamban da wanda ya dauka da kyamara ai na kyamara wata falsafa ce za a kawo wanda keke da keke kalli falsafan ma bata ma dace da hadisan ba shi da annabi ya kwandam din wannan hoto maganar hoto gaba da sannan illar da ke cikin waɗancan hoton da ake magana bisam tana na a cikin wannan abin shi ne asali daga cikin illolin hana hoto akwai kwaikwayon allah maɗaukakin sarki shi ne mutum ya zauna ya kalle ka sai zane irinka akwai wannan maganas ina fatan fahimta daga cikin illolin hana hoto shi ne zari'a ce ma'ana kafa ce ta zuwa ga abauta wanda ba allah ba ina fatan fahimta wane ne babu a cikin wani a matsalar hoto duka akwai su muna gani gashi nan ana aji hoton shehunai da waliyai wanda ake fi waliyai ana kwaɓuwa ana sujuda a gabansu muna gani gashi nan ƙiri da muzo aji hoton inyasi kaga mutum ya kwaɗe ya shiru yana ta roƙon shi a gaban shi hoton kuma yake bautawa to za su ce da wannan matsalar kenan so ba daidai ba ne atsala hukuncin da hadisan manzan Allah suke da wasu maganganu wanda suke ba nasi ba ne a cikin matsalas wasu maganganu aka abu da to malam anan abin da yake so na maka cewa imamul ajuri a zamanin sun fuskanci wannan matsalas da aka taso da sunna sai zan mutane sai suna karo da suna inda mene da wani tunaninsu sai suna karo da ƙur'ani da hadisin manzan Allah mene da son zuciya idan mutum ya ga yana kaza sai ƙoƙarin ya tankwara nassoshin zuwa ga mene su goyi bayan wannan son zuciyar nashi a lokaci ɗaya malami ɗaya zai fatawa guda biyu ina fatan fahimta can in ya ga zai samu kuɗi sai abin nan wallahi jama'a na taɓa zuwa wani masallaci wani babban masallaci wani minista na sallah wallahi ban manta wani abin a rayuwata ana sallah malamin ya shiryo hudu ba yana hudu ba kan koyi da arna ne irin yadda shirya ta tsorata akan koyi da arna yana hudu ba yana hudu ba can sai ga minista ya danno sai da aka ɗaɗe da hudu ba tukura minista ya zo samu sahun gaba to wallahi da aka ci gaba da hudu na rade da allah gaba ɗaya sai ta canza sai ta kuma wani abu daban sai ta koma akasin abin da ake magana ina muku tsawa da Allah ba zan kira suna bane kawai da bada abin nan ana huduba kan annabi ya hana koyi da Allah man tashabba bi qaumi innahum adaullah fala yanbaghi lana an naf'ala kaza kau kuma sai akoma to jama'a ayyuhan nas inna Allah jama'ana fi hadhihi al-ard wa inna jami'an ma'ashar najirina yam kawai shikin sai tun zo gaba ɗaya sai ciwa fa haka fa ake wannan su haka ake addinin musulunci wannan waka ce waka tashi kai ya zama addini kawai ya zama mutane irsan zuciya za su shine za su fassara matsayin addinin musulunci Allah da shauta to Imam al-Ajuri a zamanin shi sun fuskanci irin wannan ba za ku gane haka ba yan sai mun zo tarihin zamanin da ya tsinci kanshi din yanzu nan haskaka ne kawai amma za mu zo mu karanta muqaddima da sharhi da Imam Dumaiji dai akan wanne zamani ajuri rayu wasu waye sarakuna a lokacin wani irin mulki ake a lokacin ya aƙidoji ya kaza ya kaza siyasa ya ƙarfinta ijtima'iyya za ka gada menene malaki so ya magana akan wani wajen Allah samu dace to shine sai malam ke cewa sai ce li'annahum danu bi taqlidil a'ma mutane suna karo da wahayi guda biyu ne saboda suna addini kawai da takalilanci makawan takalilanci takalilanci shine ka ringa mu magana ba tare da dalili ba wa attalu aqulahum afhamu suka watsi da hankulansu da fahimtar su wa harramu alaiha an tatafaqqaha fi kitabillah suka haramta wa ran kansu su nemi fiqh da fahimtar addini a cikin littafin Allah wa mana'uha an tastadi abi mishkati sunnati rasulillah suka hana hankulansu da tunaninsu su haskaku da fitilu na sunna Allah maɗaukakin sarki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farajar suqul falsafa al-farisiyya wal yunaniya kasuwar falsafa ta farisawa da girkawa sai ta zama ta kada ita ke cin kasuwa wa asbaha nufuzuha galiban ala kulli man arada zuhura wal buruza fil mujtama sai zama su wannan winduna kafofi suka zama su ne kafofi ga dukkan mutumin da a mafi randi yake so ya bayyana ga mutane a ce shi wane ne sai zama zai bayyana ilimin falsafa da wannan abin naɗin ne wa qabalaha min an-nahiyati al-ukhra sufiyya al hind wal fusul yunan to ta bangaren kuma wani bangare daban wasu sufaye na indiyawa irin budas ɗin nan na indiyawa da budas na chinese ɗin nan da farisawa su kuma suka koma suna fuskantar wancan ɓangaren ya tabara biya ka zalika mai zuhura bil ibada wanda ke so ya bayyana da sufa ta ibada shi kuma ta ne ke bullowa wa salah wa taqawa wanda ufa janibul haq wal huda ɓangaren gaskiya kuma da shida sai kuma nan sai rauni can bangaren sufanci ya taso da karfin tsiya daga yana ake kwafin shi daga sufanci na indiyawa da yunanawa da farisawa can ɗaya bangaren kuma falsafa ita ma ta tashi da mandiki ta bangaren nunawa da farisawa su ma amma ashabul hadis wanda suke kan aƙida ta gari su kuma fa a lokacin sun yi rauni shine sai malam yake cewa wada ufa janibul haqq wal huda alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam bangaren gaskiya da shi ne da Allah ko manzon Allah kuma sai rauni li yukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur gaskiya da Allah ko manzon Allah da shi dan ya fidda mutane ga dafai zuwa gaskiya fa qalla ansaruhu yadan masu taimakon gaskiya suka yi karanci wa kada zimamu yuflitu min aidihim wato linzamin al'umma ya kusa ya kusa da ya subule daga hannunsu wa kana kullu mina kullu mina ta'ifa ta'ifataini harisan ala an yajdiba ilaihi nususul wahayaini ko sai don kowane bangare daga cikin bangaren guda biyu kokari yake jawo nasoshin qur'ani da sunna karihatan koda ba sa so bi alwalin min at-tahrif wa tabdili da nau'o'i na canje-canje da kuma musanyawa la yasamila ilaihi al'ama ba wai dan yana so aiki da wannan Qur'ani da Sunna ba saboda jawo hankalin talakawa wai taqida anata ansar wahayi ne kuma dan ya kare kanshi da suka na masu taimakon Qur'ani da Sunna min al-ulama salafina daga cikin malaman salafiya don mutum ya zo ce da farsawa zai kaga za a yi mai raddi a yawan wani abin to amma sai dan gaja dan adadi su saboda ya kare wannan manufofin nasa haltar ta basal haqqo bil batil ala jamhara har sai da gaskiya ta cakuɗe ta rincaɓe tsakaninta da ƙarya a bisa mafi yawan mutane bal wa ala ba'din man yatazamuna a harkatar islam kai har ma waɗanda suke kokarin suna cewa suna kawo gyara su ma sai da abin ya cakuɗe masu wai jahiduna masu ma kokari lirja'il wahayaini zuwa ga dawo da qur'ani da hadisi ila sultanihima alal qulubi akan ikon da suka shi akan zukata su kan sai da abin da rikice masu za ga kana ahalus sunna kana sarfi amma akan in wanne ya gwaro magana wanne ya gwaro magana asali abin da kake su ne ƙur'ani da hadisi zama suke da ƙarfi a rayuwa to amma saboda maganganu ake cakuɗawa sai ga wani ya ruɗe shi ma a ciki ina fatan fahimci wannan abin sai malam ke cewa kama kana fil qurun fadila ma'ana waɗanda suke kira zuwa ga sunna kaman a lokacin da alƙarnan masu falala shine zamanin annabi sahabi da tabi'ai wa makara lidhalika gablatas salatin kuma abin da ya taimaka haka shine gafalata shugabanni na wani lokacin su wancan shugabanni wafa suna da awon musulunci akwai kotuna musulunci da kuma ba ma irin wannan da ake magana ba tukuna mun kan wayannan kaga ya baron su da magana ana kawo bid'a ko ana kawo shirka ko kaza ya saba addini su ba baron su da wannan matsalar ina fatan fahimci wannan abun to a wancan lokacin sarakunan musuluncin kamar za mu zo mu karanta a tarihin zamanin nasu za ga kawai sun shagala da duniya ne tara duniya kaɗe-kaɗe 'yan mata waƙe-waƙe da kaza da kaza da gina gidaje masu tsada da motoci masu tsada waltawa ƙoluhun wani hirafuhun an jada hankulansu da kuma karkata sai kauce daga hanya ta gari bi galabati shahawatil buduni wal furuji alim saboda galaba da sha'awa ce masu ta cikinsu da farjojinsu wani himakin fil malazi wallahi wallahi da kuma nutsa da suka yi wajen jin daɗi da wasa da wargi wasu gali niranin adawati bai nahun sannan kuma ga adawa su masu mulkin ta yi tsanani tsakaninsu ɗa na faɗa da uba akan mulki uba na faɗa da ƙaninsa uwa na faɗa saboda mulki kawai mimma walladat tanafusa alal mul wanda hakan ya haifar da rige-rige wajen kan mutum ya ɗare kan mulki ɗin walhis ala mutu'il hayat duniya ala mutu'il hayat wa maladiya albahiya da tsananin kwaɗayi akan more rayuwa ta duniya da kuma rayuwa irin ta dabbobi malanci a hazanar zalika al'imama ababakir ajuri wannan hali da mal abubakar ya gani sai haka ya ɓata masa rai wa gairihi da wani sama shi abokan din ajuri din min a ilmatil asar ga manyan malaman zamanin fa kama da unnasa fi kitabi ash-shari'a da haka sai miƙe tsaye yana kiran mutane a cikin littafin nasa ash-shari'a ila ruju ila sabilil qawim cewa a dawo zuwa ga hanyar ke miƙaƙiya walaita da abi kitabillahi alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa min khalfihi da kuma shiriwa da littafin Allah maɗaukakin sarki da ɓanna ba ta zuwa gaba gare shi ko baya gare shi wala min khalifi ta ko ina ɓanna ba ta zuwa masa ba walikta a bi abdullahi wa rasulihi imamu ajudi tashi yana kira zuwa ga mutane su ringa koyi da bawan Allah kuma munzansa khatimin al'ambiya cikamakin annabawa wa imamil mutu da shugaban shiryayyu sallallahu alaihi wasallama tsara mace da sabata a gare shi alladhi dammana Allahu al-falaha wa izzata ad-dunya wal akhirah liman tadabi hudahu wanda shi wannan annabi Allah ya lamunce tsira da cin nasara da izza da buwaya a duniya da lahira ga duk wanda ya mai da shi shine abun koyinsa wa tawa'ada man ittaba ghayra sabilihi kuma Allah ya mummunan alƙawari ga duk wanda ya kauce hanyar shi wannan annabi wa khalafa an amrihi ya saba umarninsa al-isabata bil fitna cewa Allah zai same shi zai hada shi da fitina wal azabil alim da azaba mai radi qala Allah ta'ala Allah na cewa falyahdhar alladhina khalifuna an amrihi waɗanda suke saba al'amarin manzon Allah a hirdin su an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim domin kada fitina ta same su malam imam amur ke cewa fitina shine kafirci aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai raɗe ranar kiyama ta shafe su jama na fata an fahimci wani abu to da wannan limala ya cike mana ƙoƙarin bayan da yake wajen gane cewa to kana da dama kai musulmi ka iya auna waye suke da gaskiya su ake tafiya akan daidai allah samu dace malin shi al'ususun lati bana alaiha kitabar shari'a wato turakun da malin imamul ajuri ya gina kitabun shari'a kamar ce main point da ya gina kitabun shari'a kansu shi ne malam zai tattauna yanzu insha Allah ta'ala malam ce kama bina'u kitabin shari'a la arba usus shi wanda littafi na shari'a ya gini akan ya tsaya akan wasu turaku ne guda hudu awalha turke na farko da imamul ajuri ya kafa littafin nasa shine ma'rifatullahi ma'rifatan tuthmiru fil qalbi ijlalallahi wa ikbarahu shine sanin Allah maɗaukakin sarkin sanin da zai haifarwa da zuciya girmama Allah da gan daraja Allah maɗaukakin sarki shine abu na farko da littafin gina aka yi yana ƙoƙarin kiranka kiranka ka san Allah sanin da zai sa ka ringa jin girman Allah maɗaukakin sarki ka ringa daraja Allah maɗaukakin sarki liyudiyahu haqqahu domin mutum ya zama ya iya ba Allah haƙƙinsa min ikhlasil ibadati na tsarkake ibada bi muntahal dhulli wa muntahal hub da kai kokoluwa wajen kankan da kai ga Allah da kuma kaunar Allah madaukakin sarki din ragabatan wa rahaba dan kwadayin rahamar Allah da kuma tsoron azabar Allah to an fanci abin ko wannan shine asali na farko da yake littafin kuma ina ganin wannan shine abu mafi kima a rayuwar duniya gaba ɗaya ba abin da ya wuce haka kima a duniya duk abin da kake gani bai kai wannan kima ba shine ka san Allah madaukakin sarki sani na ilimi wanda zai haifar maka mene ka ringa jin girman Allah din ka ringa ganin ba wanda kai Allah din ka ringa bautawa Allah dan ka gamsu shi Allah ne kuma ya cancanta abota masa ka kyamaci shirka kai fada ita ga duk wanda yake yin ta ina fata an fahimci wannan abun to shine sai malam yake cewa wa zalika lan yakuna illa bi ma'rifati subhanahu wata'ala bi asma'ihi wa sifati to kun ga irin wannan sani da awa da ake yi ba fa za ta iya yiwuwa ba sai in mutum ya san Allah din madaukakin sarki bi asma'ihi da sunayensa wa sifatihi da sifofinsa sai mutum ya Allah wannan sani tukuna allati wasafa nafsahu subhanahu biha wanda shi Allah din ya siffanta kanshi da su jama'a kun fashi abin wato tauhidul asma wa sifat har yanzu yana buƙatar malaman sunna zauna su karantar da mutane haƙiƙanin ya ake fahimtar ya ake kantar tauhidul asma wa sifat domin babi ne mai faɗi da yawa kuma babi ne mai daɗi wanda mutane suna buƙatar shi duk sanda ka aka kantar da kai wannan sufofi zaka kana ƙara ilimi a ce kana ƙara samun yaƙini da Allah maɗaukakin sarki da kuma tsoron Allah maɗaukakin sarki sannan kuma zai ƙara maka mene zai ƙara maka gamsuwa da kuma dakewa da bauta Allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimta wani yana bauta Allah ne kawai don ina wata na aba ana ne ya tashi baban shi musulmi uwarsa musulma shi ma ya tashi musulmi shi kenan ake wannan abin na fatan kwanci wani abu mala ibn usman hafizahullah ta'ala nake jin yana ba da wani labari cewa akasar ne amma ba ni da shi ba ne cewa wai irin masu wa'azin nan ne a mota kasan za ka je kuri irin safa-safa ɗin nan eh to akwai irin kiristoci da kita ce su ma annabawa ne suna wa'azi in sun gama kuma su ɗan sai da layu gowa gaba in abin na haka yawa to wani ya tashi yana ta surutu irin babbawa yana ta jesus jesus yana hallelujah suna abin nan wai sai wani ce kada Allah kai mana shi ka dame mu da abin nan ya fara fada aka ce sai shi wannan faso din da ke wa'azin a coci a mota sai ce ba mu komai ni barin zauna kai ka tashi ka ga mana naka Allah wai sai ce kaga arnan banza kaga shegen arni kun fahimta wato shi a musulmi din shi bai da abin da ya gawa mutane ba na Allah ji Allah sa kun gara nake nufi bai da abin da zai iya ga saboda mene ya yi musuluncin gargajiya ne ya tashi ya gaji musulunci ne kawai abinsa amma bai san ubangijinsa ba to kai a ba da wannan dama ba sai aka halle ga ɗumaka gama bayani ba ko ba ka bane ba in dai za a baka audience a baka kunni a saurara ai ka kai ne gaba to shi ma ko kwana za ka yi ba gama bayan addinin musulunci ba ba gama bayan Allah madaukakin sarki ba to akwai irin wayannan to sanin Allah a bisa ilimi ya ku ƴan uwa musamman ilmus asma wa sifat wato kuma iri wanda yake tafiya akan manhaj as-salafi aqida ta salafiya ba ta ɗan bid'a ba wallahi kullun sai ƙara maka iman da Allah zai amma an kaka kuskura ka faɗa hannun ɗan bid'a su za su kanta da kai al'asma wa sifat ba za ka ƙara fahimta Allah ba sai dai ka ƙara nisa da Allah maɗaukakin sarki ka kuma ka zama ruɗaɗɗe gaba ɗaya ina fatan kun fahimta domin waɗannan ilmin asma sifat ƙur'ani cike ke da su hadisan manzan Allah cike suke da su amma in hannun 'yan salafiya kin ahalus sunna amma idan ka koma wajen 'yan bida kamar da muka gabatar duk sai sun lalata ma'anar karatun ba su baka inda abin yake ba bar ɗauki misalin da kowa yake sani misali mu ce Allah ina mu aiki eh din musulmin arziki zai ce Allah a sama yake kai ba musulmi ba ko arne ne Allah ya halci wannan amsar a zuce shi zai ce maka Allah na sama ne kai ba ba ko yaro ka samu ɗan shekara biyar ka ce na Allah ke zai ce maka a sama yake to balantana ka zo wajen malami zai jawo ayoyi ya ringa zuba su hadisai yana zuba su zai tabbata maka Allah na sama ne ina fatan fahimta to wajen wannan siffa ta Allah ta ulu akwai fa'idoji da za ka samu kai ɗan wa musulmi ina fata an fahimci wannan abun kaga zai kanta da kai olowun layi subhanahu wa ta'ala cewa allah ba ƙasa yake ba yana sama ne ina fata an fahimta zai gazgata maka saƙo cewa daga wajen allah yake saukowa mala'iku daga can ƙor'ayin a taura zabura daga can suke ina fata an fahimci wannan abun zai gazgata maka abubuwa risalan manzan abubuwa da ka samu to amma su ɗan bida sai su ɗauki waɗannan karatun da ke ƙura'an da hadisi suna cewa Allah na sama ɗin sai su murguɗe sai su canza mai ma'ana sai ce abin da ake nufi Allah na ko'ina to ga gaya mu wace fa'ida za a samu aka ce Allah na nan ko'ina yana yawo ina fatan fahimta to sakamakon wannan mummunan fassara da aka yi wa Allah siffa ta Allah cewa na sama aka ce Allah na ko'ina da abin yadda developing shi ne ya kai ga kowa aka ce kowa ma Allah ne shi ya fi da mene wahadatul wujud wannan kafirar aƙida da ‘yan ɗariƙa suke da ita cewa wai Allah na ko'ina mai haifar da ta shi ne murɗa waccan fassara siffa ta Allah maɗaukakin sarki hata kai ga wani ɗan bidan yana rubutu wai bid'a ne ma wai haramun ne ka ce Allah na ina bayan ga annabi ne fara tambayar bai wannan jari hadisi muslim mun karanta ya ce da ta aina Allah lafazin manzan Allah ne wanka faɗa da kai bid'a ina fatan fahimta saboda mene saboda ba zai ce da kaso su domin an ce Allah a sama kadai yake kai suka kallo ka ce shi ma Allah ne ina fatan fahimta to duk wata siffa ta Allah tana dauke da imani tana dauke da sakonni mu dauki siffa ar-rahman ar-rahim al-aziz al-muqtadir sufofi irin wannan ka kalla ka ga sun kara maka imani da Allah madaukakin sarki ne Allah ce afala yusiru fil ard mutane su kalli ba su yawo bayan kasa su gani su ga abin da Allah ma za khalaqa Allahu fis samawati wal ard irin abin da Allah halitta a cikin sama da kasa amma Allah ce wa ma tubul ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minuna dole ai da wa'azi da ake ba zai gamsar da mutane da ba sa imani ba don haka imanin da ke imani da Allah da ke ƙara mutum ya ƙini da son Allah da yada da Allah shi ne iman da aka yi a bisa ilimi da kuma ƙoƙarin sanin al'asma wasifat a hannun malaman salafiya ina fatan fahimta malamai na bid'a ba da suke cewa su ma ahalar sunna ba ina fatan an fahimci wani abu to Allah samu dace wannan jama'a kwaraji shine asasi ne mene na farko da malagin littafin ash-shari'a don haka wannan babin zai ci ruri da yawa za ku ji muna ta magana za a yi ta magana akan shi an farka ta littafi din Allah samu dace to shine malam anan ke cewa fa innal sai ke cewa wa wasafahu biha rasuluhu mustafa sallallahu alaihi wasallama irin sunaye da siffofin da annabi sallallahu alaihi wasallam siffanta Allah da su fa inna hayatal qalbi wa afiyatahu tatawaqqafu ala hadhihi al ma'rifa malici domin rayuwar zuciya an fahimta wa afiyatuha da kuma lafiyar zuciya tatawaqqafu ala hadhihi al ma'rifa yana tsaye ne ya dangane ni da wannan sani na Allah din idh hiya gidha'uhu alladhi la gidha'a ghayrahu ghayraha domin shi wannan ilimi na na sanin Allah shine abincin zuciya wanda ba ta da wani abinci in ba shi ba yanfa'uhu wa yuhyihi abincin da zai amfana da zuciya rai da ita fa ya'tamidu 'ala Allah wahdahu irin wannan ilimin zai sa sai ka ga mai wannan zuciya yana iya dogaro ga Allah madaukakin sarki shi kadai ina fatan fahimta amma baka da ilimin fa sai a tsorata ka da wali ce shehu na ganin ka duk wanda yake ba zai cika da imani ba duk munkiri sai ya mummuna cikawa kowa ka suke cewa ba kun san munkiri ai ko eh malamin ka gane munkiri ai munkiri shine wanda bai da wani wali bane kamar tijjani kace kai baka da wali bane kana ganin ba abin nan kaga shi in ya sada mata shi ta bayyana cewa shi mushriki ne ko ba haka ba to in ka ce haka ba ka cika da imani ba ba za ka yi kika cika da kaza da kaza kuma ka suke ce ba suna tsorata mutane to duk mu yan zala duk da sai mu cika ba imani kenan ko ga mu nan mun cika da kalmar shahada dare da rana mala ina ba ta fahimta alhamdulillah Allah ka mana kyakkyawa cikawa to kun sai malam ce irin wannan ilimi na sanin Allah sai tabbatar da zuciya dogaro ga Allah shi kadai an fahimta wai siƙo bihi wai saddiƙo ƙaunako sannan sai ga mutum yana amintuwa yana iya amincewa da Allah sannan kuma yana gazgata faɗin Allah maɗaukakin sarki wa yin fidu hukumahu sannan yana zartar da hukuncin Allah maɗaukakin sarki duk wannan sani ke haifar da haka yanzu mu dinnan duka musulmi ko ce da yawan musulmi mun yadda wallahi a aje wani hukunci a mana na Allah maɗaukakin sarki ko mun zafinsa sa za ku tuna a zamfasar da aka wannan barawar shanu me sunan shi ne ma? eh? buba ko? wanda aka warar shanu lokacin ya rimon bakura aka zo lauyi za su ce a eh kaza da kaza za mu tsaya maka wane ne ce a a mai hukuncin allah maɗaukakin sarki jahili ne a ƙauye ya sace shanu amma saboda ya dara allah ce a yanke mai hannunsa kawai shi ke ne ya da hannun za a yanke kuma ka yanke hannun ɓut ina fatan fahimta to sanin Allah madaukakin sarki zai sa sai ka gamsu da ayu dokar Allah akan ka jiya muke karatun riyadus sali da ba insha da dalibai a nan wajen da muka zo karatun mun kanta wata mata da ta zo ta ci wajen manzon Allah ta zo da ciki na zina ba wanda ya san ta yi ta zo ci manzon Allah ka tsaye da hukuncin Allah akai na nayi zina annabi ne mai ku ta ce zina ta yi annabi kira ake aje a kula aje a kula da ita in ta haihu a gawo da ita aka zo da ita annabi ce a koma sai dan yayi wayo aka zo da ita bata guduwa ina ba ta fahimta ta zo aka jefe ta kuma Allah Umar ce dan maza annabi ta yi mata sallah Umar ce dan me zaka mata ta yi zina annabi ce a ta yi tubar da da za a rawa mutun saban ya shiga aljanna me mahallin shar muke so mu ce ba a san ta yi ba ta kawo kanta saboda yadda da Allah maɗaukakin sarki haka algamidiyya haka wancan mutane nawa suke kawo a zamanin sabai za ga mutum galiban su kawo kansu kawai su ke kawo kansu ba 'yan sanda ke kawo musu ba ina hukuma 'yan sanda a lokacin da dss da ss da fbi ne ko da wane ne duka ina suke ba wani kawai malar tsabar imani da Allah ɗin ne da sanin Allah ya sa ga mutane kawai sun sallama sai mutum yana ƙoƙarin taka dokar ko kuma an yana jin daɗi a tsaye da dokarsa to amma ka ga mutumin da bai san Allah ba aka lalata mai tunani aka lalata mai zuciya in ma malaman bid'a in ma ilimin zamani na ilimin boko sai ga mutum yana ganin waɗannan hukunce-hukuncen Allah ba su dace da zamanin ba sai mutum ce maka to mutum ya kashe wani in aka kashe shi shi ma an yi asara ne kawai tun da an kashe shi wancan ba zai dawo ba wai shi ya waye tura sun kada mai kwakwalwa ina fatan fahimta ya manta wanda aka kashe shi ma fare ne fa yana fa da haƙƙi ina fatan fahimta wai tun aka kashe wannan za a mai da aishi mara to shi wancan da aka bi nasu marayu fa ina fatan fahimta ina kuma haƙƙin dokokin Allah fa ka manta ka kaddara wancan duk ba su da haƙƙi sai doka Allah ce ta ce a kashe mutum me yasa ba za a kashe shi ba amma sai ga mutum yana mene yana gan cewa wannan dokoki sun abin nan wallahi akwai wanda ya sami ta ce malam ka gane ko yi normal ya kamata a yi modernizing din karatukan addini ya kamata a sake kallon su don su dace da zamani a zamanantar da masallatanmu a zamanantar da karatukanmu a zamanantar da kaza wataƙila kuma wani ya taɓa jin irin wannan magana wai azab to ban gane a zamanantar da masallace ba in dai zamanin masallace ne irin wannan to ga mana ai da tiles da abin nan wanda da ƙasa ce da kunkuniya ko ba zamanin tarba ga har da laspika da na'urori ga shi nan har da kafin duk kun zauna muna samun AC muka sama kawai ka da kashi ko sai ka jiya ɗakin ka sanyi watakila duk ba zamani ba ne wannan abu to amma me ke a zamanin tar shine wasu wa'azozin adela a kawo program 'yan mata su yi gada a masallaci su ma a ba da ‘yanci kaza da kaza a kawo wasu awa da ba za ce a masallaci ba wani haibu ga misan ce to me kake nufi zamantar ce kamar wai karatun da ake na magana bayi cewa ga yadda a hukutan bayi cewa idan Allah ya ɗaka da bauta ka haƙura Allah zai baka lada guda biyu kar ka gudu ko kuma an sai ce ka gani wannan karatun zuba a buƙatar shi ina fatan fahimta domin shi a ganin shi an wuce wajen don haka a kansilin shi ne daga cin zamani wai a duba a gyara ta same abin da ya faɗi wannan abu jaba ɗan gidan malin nasar kamar kenan wai yana so wai a gyara ne da abin nan da molin kan shi ina fatan fahimta so jama'a shi sanin allah daga cin abin da yake sa mutum shine dogaro ga allah gasgata allah da yadda da hukuncin allah maɗaukakin sarki mu dai kam kamar da Allah ke ce amanar rasulu sai ce mene wal mu'minuna ko wal ma unzila ilayhi min rabbih annabin yayi imani da abinda Allah ya sauka masa daga ubangijinsa sai ce wal mu'minu mu'mine ma haka to wallahi ma ka'in da na'in alal aini wa ra'as alhamdulillah mun yarda da dukkan abinda Allah ya saukar ba kuskure ko harafi daya ba wani abu da annabi Muhammadu da shi wanda kuskure ne sam sam ba za mu taɓa da wannan magana ba ba ta ne ba zai yiwu ba duk abin da kaga annabi ya zo da shi ko ƙwararren zo shi wannan shi ne absent right iyakar gaskiya kenan ba wani abu da yake gaskiya ba wannan abun ba kuma duk abin da ci karo da shi sai dai faɗi amma wallahi mu ba mu da wannan abun ba ba kuma turanci da wayo da surutun za a mana wai mu gamsu wannan abin shi ma daidai ne annabi ya ce kaza ƙur'ani ya ce kaza a kaza ma daidai ne a'a ɗaya ne daidai kawai kuma shi ne ƙwar'ani ɗin to duk sanin allah ke taimaka mutum samu wannan sai malar ce wai taslim wa yankadu li shara'ihi wannan sani na allah ɗin shi ke sa mutum ya sallama shi ne islam ka zama raƙumi da akala ina fatan fahimta wa yankadu li shara'ihi kuma ya jawo zuwa ga shari'o'in allah wallahu ya amur bil adli wal ihsan sai malai gama dalili shine cewa Allah yana umarni da adalci ne Allah umarni da kyawawa yake kyakkyautatawa wayanha anil fashai wal munkar Allah in kaga ya hana ka to yana hani akan abin da ke alfasha ne ko kuma abin ki wa yuhibbul muttaqina Allah kuma yana son masu tsoron Allah wal muhsinina kuma yana son wanda suke masu kyautata aiki wala yarda li ibadil kufra Allah kuma sam ba zai taɓa yadda wa bayansa su yi kafirci ba na ba ta fahimta je juma'a ko je ne wani tare ne je ne ko je ne ko wani tare ne je ne malashi aibi hudu ba akan abin nan imamu dawa abin da ke ce mu wai shi malamin nan shi gaskiya kalmomin sun yi nauyi ya za a ce wai mutum wai in ya shirka shi da fir'auna da hamana wuta ɗaya za su shiga shi abin da ya karanta shi ne Allah kulli Allah ya ce rahamati rahamati wannan ba wai walaysal khabaru bi ba'id ba wai dogon lokaci bane ji akai wannan ibal din da kuke nake ba ku labari wai to ya za a ce wannan abun ana wannan magana ai rahama Allah tana da yawa Allah kuma ya bayar rahamominsa shi yana ganin addina ka gani ya kamata a daidaita waɗannan maganganu din saboda ai Allah abin dacewa ne da Allah maɗaukakin sarki wallah abin da ke gamun kenan na ce malin shi da amina ce kaga wannan maganin eh billahi su da gaskiya idan mutum ya mutu yana shirka ba wata rahama Allah da ya samu to malam yanzu zai mutum yana shirka kenan yana yin sallah kuma ya ce ko mutum na salati na kaza da kaza to ai kaga mai salati mai sallah shi ba ba mushriki bane ko masu shirka sun san shirka suke ne ce a ko yana sallah yana salati idan yin shirka shi ma hukuncin shi kenan ka manta da babu ruda da kaza da kaza da kaza to har muka tashi shi bai fance da abu ni bai fance da kan abin da ke son gaya mashi akan wannan abin ba ce wannan fata kun fance wannan abin to Allah bai taba amincewa wani ya kafirci a matsayin wai kuma daidai yake ba da haka ba wani addini da yake na kafirci da aka lishi a matsayin mene abin da ke a daidai sai malai ke cewa to wala yarda li ibadil kufara fa idza ma tahaqqaqa hadha idan wannan abin da aka ambata ya tabbata bi ma'anahu da ma'anarsa allazi ahabbahu Allah wartadahu wanda Allah ya so kuma yarda da shi li ibadihi kanu muwahhidina fi aqidatin wa ibadatin wa amalihim wa shu'urihim sai su kasance masu kadaita Allah a aqida da ibada da ayyuka da sauran al'amuran yau da kullum wa kana hadha at-tauhid huwa alladhi yuwahhidu bayna qulubihim wa masalihim sai wannan tauhidi na Allah madaukakin sarki ya zama shine zai kadaita zukatansu da masalahohin su wa sabilahum wa tajahahum da kuma hanyar su da kuma fuskokin da suka fuskanta li'annal kullu yarju wajha Allah wa yabtaghi mardatihi sai zama kowane cikin musulmai Allah yake neman yarda fuska Allah yake nema sannan yarda Allah madaukakin sarki yake nema sai ga to anan zukata sun hadu nan zamu taso kaga magana cewa hada kai to anan wanda je yake kenan idan aka hada kai akan aqida to zaga kuma zukata sun hadu amma sabane kan mu'amala da za a iya samu na amma aqida ta rayu don haka kun ga saba maza Allah da ake cewa sun yaki amma ba saban ban aqida su ba duk abin da ya tunkar ƙida suna tunkar su yaƙi da shi sai malaki cewa to famar rama tauhidar kalima don da ya so haɗa kan al'ummar musulmi waje ɗaya au tauhidar saffi ko kuma ya so haɗa sahun musulmi a waje ɗaya fa'alaihi bi tauhidin layi azza wa jalla to abu na farko da zai shi ne kaɗaita allah maɗaukakin sarki in dai kana son haɗin kan al'umma to kaɗa kan musulmi amma wai da sunan kana son haɗin kan al'umma amma wai a cire aƙida gefe to nan ba addinin Allah kake ba wani abu kake ka wani theory ne akan kake ta nan wazi yiwu shi sakuntan lokacin ko baban gidan aka yi haɗin kan musulmi a kaduna taron haɗin kan musulmi za ku tuna shi kuma manta amma lalazi bai kamata ka manta ba kai taron haɗin kan musulmi da aka a kaduna lokacin baban gida aka haɗa aka yi cincirdu a kaduna a rage aka tuna ko aka yi taro da 'yan ɗariƙar jos da ta kaduna da ta ɗariƙar ƙadiriya da aka haɗu da malaman nan su ɗai da an haɗu an haɗa kai malam albani tun a lokacin ce wanda ka jira su kwana biyu kai ina ba ta fahimta ba da ana zuwa azumi sai ga wannan kafurta wannan wannan cewa da ce to kaga din ƙarya ce saboda ai ba a addressing din issues din da ya raba din ba me ya raba eh kai ka ce komai Allah ne ka ce kana abin da fi Qur'ani to ba ai magana wannan matsalar ba ni na ce bai da komai Allah bane ban yadda akwai abin da kai Qur'ani ballanta na yafi shi ba ni na ce Allah ga inda kai ka ce ga inda kai na ce ga to ya za a fara tantance wannan to shine malam ke cewa wanda ke son fa a hada kan al'umma musulmi ba to ya fara maganar tauhidi tukuna jama'a na fatan kun fahimta sai yake cewa fa alai bi tauhidillahi azza wa jalla mutun abu na farko mutun da shine kadaita Allah madaukakin sarki bi anwa'it tauhid salasa da nau'o'in tauhidan guda uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat za mu zo kan wannan matsalar ita ma za mu yi dandana a kanta za mu magana a kauta yin wani matsala ɗin domin 'yan bida suna jin haushin wannan raba-raban cewa tauhidun layi tauhidun asama'i wasu fati za suna jin haushin wannan maganar to jama'a za mu zo kanta ita ma har littafi wani ya rubuta wani shaƙi cewa wai ai wai na manta suna tafin cewa wai daga cikin bidiyon da aka yi a zamani shine raba tauhidi gida uku kuma ba wanda ya wannan sai ibn taimiyya ina ba ta fahimci wannan abun to da muka zo mu zo mu kawo wannan magana mu ji nakadin da malamai suka yi masa akai me yasa suke fada da kasa tauhi gida uku saboda akwai kwanda din sun zo ba su sha ba saboda wajen yan bid'a mai an ce tauhidi mai suke nufi tauhidul rububiyya kawai shine cewa Allah shi ke halitta yake kashewa yake rayawa yake saukar da ruwan sama yake kaza da kaza in kai dan bid'a na maka magana tauhidi wanda yake magana magana idan kai dan tahir wacce na magana tauhidi wannan yake magana in ka ji shuru saliya magana tauhidi wannan yake magana in ka kanta altafan su tun daga qawaidi la ilaha illallah la haluq wa la raziqu illa huwa masu kamanni banban wannan tauhidin ne ina fatan fahimta in ka ta hayatul islam abin da ke shi kenan in ka ta bajuri abin da ke shi kenan idza'atud dujunna abin da ke cike nan duk littafin za karanta tauhidi baya wuce mene tauhid rububiyya to shi ko tauhid rububiyya ɗan kwa fir'aun abuna abu jahal da abu lahabi da ubay ibn khalaf da da waye dukkan sun yi da wani tauhid rububiyya din wataƙila ma shaida da Allah ba da su akan kai baka samu wannan ba dan Allah cewa wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda mai Allah ce la yaqulunna Allah waɗannan kafirai annabi Muhammad da kake ja'in jari su kake bafatawa da su da fa zaka tambaye su waye halicci samai waye halicci ƙasa Allah ce tabbas zan ce maka Allah ne Abu Jahl bai taba da'awar cewa Lata da sun halicci sama da ƙasa ba bai taba da'awar cewa suke saukar da daga sama ba ko su kashe ko su raya abin da yake da'awa wani abu zamu zo kan matsalarsa ku kanta sotin nahal nahal ko inda Allah ke ba labarinsu amma yi jibin matsara iza da ahu wa ya shafi su'a wa ya ji alakun kulafa al'ar a ilahun ma'alla nan ba ba su ce akwai na Allah ba amma ji al'ar kararan waje ala khilala ha an hara waje ala bainal bahare ne hajizan a ilahun ma'alla duka sun tabbatar ka kanta sotin mu'minu can ma namli yawa namli yake so ce ka kanta satul mu'min haka Allah ya kawo cewa duk tambayar da kai musu a bangan tauhid rububiyya Allah ya ce musu good good za su ci a wannan wajen to amma me ya hada su fada da manzon Allah me yasa annabi ya ke suka yake shi shine ka san da yan bid'a ba sa so ai magana shine maganar tauhidul uluhiyya ina fatan fahimta ba za a roki kowa ba sai Allah ba za a dogara kowa ba sai Allah ba za a kaza ba sai Allah to waɗannan tauhidi sai kuma tauhidin asma wa sifat shi ma suna faɗa da shi domin sun ɗauki wannan siffofi sun ba waliyansu sun ba sun ba shehunansu in aka tabbatar da tauhidin asma wa sifat kuma menene kenan za a ce waliyan ƙarya suke su ma ba su da wannan siffa din wannan je dan mu'azi yana bada bayani wai shehu in ya sine yana tafiya a mota direban shi na tuka shi ana zuwa kawai sai direban ya karo ya buge wani yaro sai yaron ya faɗi ya mutu ana nan kawai shi ke da mai faru wai sai iyayen da zo suna kuka wayo a kaza sai direban ya faɗi ya fita shi ba sai zo na ɗaga hannu ya kai shi ko shi yana can ya hakince a mota wai sai ya zo ce shehu mun yi ɓanna bai ce mai faru wa yaro ne maka shi to shi ne kuma wani abu wani ji shehu wa manya wai shehu sai ce a ɗauko yaro ana ɗauka kawai da ya zo kawai da ya shafa shi kawai sai yaron fur kawai sai ya tashi ruga a guje shehu ya rayar da shi domin sai mu ce ƙarya ne wanda ya kuduce wannan ya zama arni don Allah ya gama na ba mai rayarwa da kashe wani ba Allah maɗaukakin sarki ba su su abu jihar ma ba sai da wannan katin ba in ka ce abu jihar lata da uzana kashe wani ce kayi muna fasa ne ma na abu tuhum illa ne ƙaribu na idan lahi zurfa ne ba ina fatan fahimta kuruban da duniya ta kai ga lalacewa tauhidi ba a sani ba da aka ɗauki littafin wannan littafin na kashfu shubahati fi tawhid malam muhammad ibn abu wahab ka kanta ga inda abun yake shi wannan littafin na kashfu shubahati ba ko malam muhammad dan alwa ba ya rubuta fa dan yan bid'a da mushrikai bane kai musulmi da kake da rudani kai aka rubuta wannan littafi din akwai dr abubakar birnin kudi na kanta da littafin kware da gaske yana bashi keke da keke sai dai katun banga ya yawaita a hannun mutane amma karatu ne mai kima kware da gaske na kashfu shubahati Allah samu dace malam to bari mu samu waje nan dan haka yace tauhidul kalima da menene yana ya dogara da yadda aka kadaita Allah ne a cikin wannan bangaren tauhidi guda uku tauhidin rububiyya uluhiyya da asma wa sifat amma sa'ayu malam walidu yake cewa kaga kai komo da struggling lidhalika a wajen hada al'umma abu daya min gire hada sabil ba ta wannan hanyar ba fa innahu abathu yace wasan kwaikwayo ne yace yashadu bi budanihi alwaqi wat tarikh abin da ya gaya maka zai shaida akan cewa wannan wasan kwaikwayo ne shine tarihi da waƙi da ake da shi ko an yi taron haɗin kan za ga an tashi baran-baran ƙarshe ina fatan fahimta lokaci zai kama za mu ɗauka muku littafin wannan malam musa wasu ba'i a littafin a sunna wa makaranta fitta shari'a islami da littafin malam musa jarun layi alwashi'a ina fatan fahimta da sauran tafai irin su rashin rida da suka yi ƙoƙarin cewa wai a haɗa kai da dukkan ɓangarori musamman da 'yan shi'a zindiƙai sai an gama magana rimi-rimi ana koma sai wani ɗan shi'ar imami sai ya zindima sabon maza Allah ya zindima Allah a shara musu fasu wai sai ce sai je same shi a mala jiya da muka gama mitin fa cewa a cire waɗannan abubuwan da suke kawo saɓani a daina magana su kuma jiya mu da sabon mun ji yaro wani ya magana sai ce a yaro ne ka karɓi yara kawai ba su daina ba kawai ku je ku haƙura haka nan ina fatan fahimta to duk wannan shi da Mustapha Suba yana ganin cewa yana da wani struggle malamai da basu iya ba shi ya iya yanzu zai iya haɗa kai da je sai ga ashe bida'atuhu khasira ba zai wani abu ba haka musa jarullah ya tafi har ƙasar iran ya zauna ya zauna a najaf ya zauna a waje kaza ya zauna je kaza yana tara yana ganin wai za a haɗa kai ta ƙarfi a zo a daidaita ina fatan fahimta duk da ya gama je sai fanci sam wai da mutanen inda suka nafa daban to duk abin da za ka yi wani strogulin cewa a haɗa kai ba tare da wani abu ce wallahi kana ɓata lokaci ne haka nan 'yan umma da muke zuwa a najeriya musulmin umma muna nan da su a jami'i da manyan jami'ai suna nan la haula wala quwwata illa billah ina fatan fahimta ga suna nan suna wannan abun amma abin suke cewa ana magana addini musulunci ana so hada kai shine addini magana akwai wanda ya kaice wani aboki na taron su da yaje sai suna cewa ka gane in aka zo mu an ji za a je wa'azi ne wai wajen kauyawa in an je ina fatan fahimta kar a magana za sabani kar a magana tauhidin nan kar a magana bid'a suka ce sai dai a magana nafilfili sadar da zumunci sadaka da sauransu wannan duk wanda san su wannan magana shine don haka duk malamin da yake a gari ko a waje yana karatu ce bid'a shirka suna kallon shi bai iya ba kuma dan ta'adda bai san addinin musulunci ba wanda shine matsala a cikin addinin musulunci amma na ga irin wayannan malaman suna rufawa har darul hadis suna shigowa da sunan kuma karantarwa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum na'am na'am eh eh Na'am. Eh. Na'am. Na'am. Eh.